الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تاتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاسم والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم muna cikin magana hadisul ifki kazafi wadda aka wa uwan muminai sayyidatuna aisha radiyallahu ta'ala anha shehu ya kawo hikayen nan yadda ake kawo ta musamman a cikin littafan hadisi to sai zo ƙarshe na so ya ta'aliki cewar hikimatu fi haza hikima cikin wannan jarrabawa da aka yi ma sai da tuna aisha radiyallahu ta'ala anha giratullahi tabaraka wa ta'ala ala khawasi ahli hadaratihi kishi na Allah tabaraka wa ta'ala ga keɓantaccin ma'abota halara ta Allah subhanahu wa ta'ala wato yan Allah na son ka kana da matsayi ga Allah to in yi ga za ka karkata zuwa ga son wani cikin zuciyarka to sai ya yi kishi don Allah ya ce sambaina da kasaina ba su yalwata ta ko ba su yalwace ni ba amma zuciyar bawa na mumini ta yalwace ne a ciki niki to Allah bai son abokin tarayya to so a zuciya ke in Allah yana son ka to in ya ka shigar da son wani a zuciyarka son da yake ya wuce wuri to sai ya bata wannan abun kai da kanka za ka guje shi ko kuma ka zama madaidaici muta wasu a ciki to idan aka daidaita to shi kenan sai a zanna lafiya amma ya zama Allah na son ka kai kuma kana son wani ha to ya za ka so Allah kuma ka so wani to sai Allah ya bata wannan ko ya shigar da wata illa gare shi don zuciya ta zama babu kowa ciki sai Allah subhanahu wata'ala sai da na amurul asi ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi cikin mutane wa ka hisu sai ce aisha ya ce banda ita fa cikin maza nika so dattijawa kai muna bayanin wanda ka yi so ya ce ubanta abubakar to haka maza Allah sallallahu ba ya boyewa to shine ana so son ya zama madaidaici a rage mishi kaihi to sai aka sa aka yi mata wannan kazafi cikin kwanukan nan alaihissalatu wasalamu ya kyamaci aisha duk da bai tabbatar da gaskiya ba ne kuma gaskiya tunda allah bai ce mishi komi game da wannan ba an rabe da shi amma kuma ga hujjoji wanda yake munafikai sun cika madina da wannan zargi iyaka hirar da ake kenan wurare musamman munafikai to hawan da ke ba munafikai ba kaddara ta ja su saboda rauni su ma sun kutsa wurin yada cewa aisha ta yi kaza ta yi kaza ta yi kaza to a wannan kwanuka alaihissalatu wassalamu sai kyamaci aisha bai dai ce mata komi ba amma da irin kulawar da ya kai da ita in ba ta da lahiya to sai ta gaba ruwan shi da ita kawai sai ya zo kofar ɗaki bai ko shiga ciki ya ce aisha ya jiki kawai sai ya wucewa ta ta ce haba ashe dai ashe akwai abin da aka sa cikin zuciya to da son ya koma madaidaici an cire wancan abin da yake zai wuce yadda aka bukata shi to shi ke da sai Allah ya saukar da aya goma sha shidda yana kubutar da sayyidatuna Aisha yana yabanta yana jinjina mata sannan kuma waɗanda aka sa suka yi wannan abin da bai dace ba maza Allah Allah ce ya kama su ya musu bulala aka yi musu bulala tamanin tamanin sau biyu kaga tamanin sau biyu ba hawiyun bulala ɗari da sittin an kai musu kuma cikin madina cikin taron mutane sannan kuma ga ayoyi na ana karatu sannan Allah ya ce wallazi tawalla kibra wa bin lahu azabun azim shi dan ubayyu da ya kitsa wannan abu Allah ya ce ba zai yahi mishi ba sai ya mishi azaba mai girma gobe kiyama to kaga alhamdulillah abin da ya zama alkhairi daga bashi da ya ce kakwai tsammanin sharri ne gare ku a'a alkhairi ne gare ku to shine shehu ya ce hikima kenan saboda kishin halara ga ma'abota tsarki cikin halara ce hasanatul abrar sayyatul muqarrabin kyawun aikin makusanta managartan bayi to mugun aiki ne ga makusanta zuwa ga Allah subhanahu wataala kaga yanzu da zamu kwatanta gare mu in an zo halarar sarki akwai wawan sarki akwai wani wanda zai zo ya bada dariya yayi abubuwa na ban dariya har kuɗi sai an bashi da riguna da komi to amma cikin sarakunan huwa da wanda ya kuskure irin wannan shashancin da wancan ya an ka bashi kuɗi shi ko ana hukunta shi a kore shi to irin haka ne to shi ne shehu zai bayanin wannan hikima ar-rasulu manzo sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbu aishata hubban balaga fihi gayatan gara min al-jalilu tabaaraka wa ta'ala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana son aisha son da yake har ubangiji tabaaraka wa ta'ala yayi kishin wannan son da a cikin zuciyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam walamma ramauha bi hadha al-ifk fi tilka al-ayyam da suka je heta da wannan kazahi da kirakare a kwanukan da ake wannan shige da fici muhaqqaqun tabbas ne annan nabiya cewa annabi sallallahu alaihi wasallama zahida fiha ya kyamaci sayyidatuna aisha in dai duk son da ya kai mata in duk ilimin da an gare ta in duk ibada ta in dummi ta koma har ta yi zina to da haka nan sai ce Allah da ya sauke sai ya ga cewa ya kyamace ta hatta barra'aha Allah har sai da Allah ya kubutar da ita to da Allah ya kubutar da ita adatul mahabbatu sai soyayya can da ya kai mata ta dawo amma walakin mu'tadilatan amma ta dawo tana madaidaiciya ba zai karkata ba karkatar da ba ita Allah ka so ayi ba hada kama wa qali yaqub yusuf yace wannan kakkaraba shi da abin da ya auku ga yaqub cikin yusuf yaqub annabin Allah ne sai zama yana son yusuf la'alla saboda ganin sirrin da ke ciki ne tun da haga shi ne wanda ya gaji sirrin annabta wanda ke cikin annabi yaqub da kuma jagoranci sannan gashi ya rike duniya wurin abinci shekara bakwai shi ke ci da duniyar lokacin gabaki ɗaya bayan da ake samun abinci sai an taimi sirrin yusuf to tun tashi ne annabi yaqub yana ganin wannan sirri gare shi sai ya zama ya karkata gare da'iman wa abadan bai iya rabuwa da shi dare da rana suna tare to shi ne Allah ya ce ah ni ina son ka kai kana son yusuf to shi kenan sai Allah ya sa ‘yan uwa sun kai mai kullalliya sun ka ce ga kanan ka ɗahe yaro ka hana shi walwala yaro ko girma bai yi kullum yana ɗahe da kai ka ba mu shi mu te wurin kiyo yaro ya sakata ya wala sai ya ce ina jin tsoron kwatai da shi ku bari kura ta canye shi a'a Allah ya ce kura ta sanya to shi kenan ko ba ta ci ba dai za a yi mata kazahi za a raba ka da shi aka raba shi da shi tsawon shekaru har sai daga baya sannan kuma an ka sake hada su baya abin da ake nuhi gare shi na kammala sirri da wirasa ya tabbata gare shi to kaga tsawon lokacin da bai gan shi ga ya ta kuka wa bayyadat aynahu min al-huzn fa huwa kazim haidu su kuma fari fat baya magani da su saboda makorar bakin cikin rashin yusuf amma kaga ai daga baya da suka haɗu misira babu wancan son to haka ga sayyidatuna aisha haka shi ma sayyidina ibrahim Allah ya rike shi khalil badadai to sai ga shekara 100 da wani abu bai haihu ba Allah ya ba shi da annabi isma'il duk da ishaq ya biyo ba da dan dane yaqub to amma sai ya zabe na son isma'il so wanda yake Allah na ganin ya wuce wuri to har ya kai gashi ya zama babba har ya taimake shi wallan ma balaga ma'ahu sa'aya ya kai ya taimake shi ya taimake shi sun gina ka'aba tare kaga an fara ci unwanin shi to zuciya ibrahimu ta rataya ga annabi isma'il yadda Allah yake ganin to an wuce wuri shine sai ya ce to yanke shi an yanke shi ya ce ya gwada mai amma mulki na yanke shi ya gaya mai isma'il kai ni na mulki na yanke ka kuma mun mulki mu umarni ne ya ce ya abu tafa'al matumar kai abin da aka hore ka mana za ka samu cikin masu haƙuri ya gaya ma mahaifiya ta yi ta ce babu komi a ta yi azartar da aka zo ga hanya shidan ya ce kai saboda daidai kawai rudewar tsufa za ka zo kawai daga maholki ka zo ka yanke ɗanka sai ya ɗauki dutse ya jeho ya tawizi ya ɓace ya koma wurin uwar isma'il ya ce kin ga da an kahe shi sara ta ce a ɗauko ku a kawo ku na ayar da aka zo ya ce allah ya ce to da nuhin ɗanki halaka bai halaka ba gashi ya zamo saurayi kuma ga ya saratu ta ƙullo ƙullalliya a zo a yanke miki ɗa ya zo ya ce wani abu ya allah ya ce ce ba ki yadda ba ta ɗauki duki ta jihohi ta ta awizi ya ɓace can sai ta wurin isma'il ya ce to kai isma'il na kai naka tausayi waɗanga tsohin sun riga sun wuce nasu lokaci kai za a yanka kaga an maka mugu abu kenan kuma ga ku cikin dokar daji in ka famfala da gudu cikin su ba mai iya ce ma kawai ka gudu shi ma ya ɗauki duci ya je wai ya ta awizi ya ɓace da aka zo ya ce ya baba ka wasa wukan nan ka kawo da kanka ka rufe mana ido ka rufe naka ido ka yi ƙoƙari ka yi gaugawa nan da nan nan da nan ka yanke ni saboda kada in raki baba ya zo ya kwantar da shi ya dadala wuka sai Allah ya ce wuka kakke yadda ki fasa wuyan Isma'il sannan waya ne ya koma na gaci annabi Ibrahim ya dadala wuka kan shi na sama ya dadala ya dadala sai da ya gagara ta so saba'in kaga dai ai ba magana so nan gurin son yake dai ko da kakama dai a yanki a huta da ya kai na saba'in sai wuka ta kuka ta ce khalilullahi kana so in yi abu amma shi allahu arrahman bai so in yi aikin nan da kake so in yi allah ya hana ni to ni zan bi umarnin allah ba zan bi umarninka ba ya ibrahim ba zan yanka shi ba to shi kuma lokacin son can da allah ka kishi to ya riga ya hita sai allah ya ce ma jibril maza ka je aljanna ka ɗauko rago ka cire isma'il ka kwantar da rago kakka bari ibrahim ya san ka canza abin da an ƙasa gare shi shi yana ganin ya riƙe ya danna wuƙa ga wayar isma'il kawai can kan shi na saba sai ya ji lum wuƙa ta shiga sai sadaka ya duba madadin ya ga isma'il yankakke sai ya ga rago ne ya yanka ga isma'il tsaye sai ce allahu akbar sai jibril ya ce allahu akbar Ismail ya ce Allahu akbar shi asalin in ana yanka ji ne to ka ce Allahu akbar sannan Allah ya mai kira da ce karsar da katar ru'ya ka gaskata mahalki to wancan son da halara ka kishi ya kau to irin shi ne wannan aka samu Aisha wannan abu na bakin ciki da ita da dukkan masoyinta da abin ya hita shikenan sai Allah ya ce mata kirari ya saukar da kubutatta aya goma sha shidda ana ta yabanta kuma aka yi waɗancan bulala kada a yi mamaki su ma aiki ne an ka sa su to goron aikin ne an ka ba su don ba da ganga sun kai ba haka Allah ka so su yi to abin da an goron shi ne a masu bulala 160 kuma an masu shi kuma ɗan bai da ma ɗan wuta ne shi a shugaban munafikan duk duniya da aka da zuwa shi ga gani ne ya samu sa zai bata annabta daga gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi abin da ka nuna kenan ba ta Aisha ya kai ba abin da ya so wannan mugu abin ya tasan mata ya koma ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am الرسول صلى الله عليه وسلم نعم زهد فيها حتى برأ الله عادة المحبة ولكن معتدلة هذا كما قال يعقوب يوسف إن الله تبارك وتعالى شيء الله تبارك وتعالى يغار على الكمل أن يشاركه شيء في قلوبهم yana kishin kammalallin bayi ne wani abu ya tarayya da shi cikin zama a zukatansu in kanu wajadu shay'an huwa ahabbul asha ilaihim لابد أن الله يخلق شيئا تنتقص به هذه المحبة حتى يكون الأمر معتدلا idan wani abu an same shi an samu wani abu aka samu wanda Allah ka so kamili sai aka samu shi ko yana son wani abu cikin zuciya tai to Allah ga al'ada tai zai sa wani abu wanda zai rage ma abun nan daraja ya rage wannan soyayyar hat al'amari ya koma daidai wa daidai yadda ake bukata wa wadatu haudin nasu fi hadisul ifk mudda kutsawan mutane cikin wannan hadisin kazahi na kiran ƙarya kanal galibu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanal galiba ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam mulazamatu baitihi lazimta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daki ne ya zama shi ne mafi rinjaye wato cikin wannan kwanuka mafi rinjaye lokaci manzo Allah yana ɗaki saboda tunanin to wannan abu mi Allah ka nuhi kuma menene ƙarshen wannan jarraba sannan kaga kai da ake gani kai ne ma'auni na shirya to ga matarka da ka gwada duk ka hiso ashe ba shiryayya ba ce ka daga mutum zai shiga cikin damuwa da haka in kaga ya hito to sallah zai bayar da an yi sallah an gama zai koma ta daki sai kuma wani abu zai hito da shi kaga ba shi ba dukkan mutane sahabbai sun shiga cikin damuwa radiyallahu ta'ala anhu shine kanal galiba ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mulazamatu baitihi to yana cikin daki ne galiban wa yawman wata rana abun da yayi yawa da umara wa usmana wa aliyan yushawiruhum sai kira sai da na umar ya kira sai da na usman ya kira sai da na aliyu wa amruhum shura bainahum al'amarin musulmi to abun shawara ne tsakaninsu to kaga saboda ya riko da shari'a abin da ya shashi da mai ɗaki ne mata tai to amma gashi ya kira sahabbai za su yi shawara mi sun ka gani ya ce masu mata kulu na fi hadhan ladhi taqulu nasu fi aisha menene ra'ayinku me za ku ce dangane ga abun nan da mutane ka faɗa cikin sha'anin aisha kala umaru sai umaru ya ce kazibun wallahi na rance da allah ƙarya ce ake mata wa dalili ala zalika dalili na kan cewa ƙarya ce ake mata annar zubaba la ya kawo ala jasa da kai ce ya rasulullahi ka tunawa kuje bai hawa jikinka li'annar zubaba ya kawafin najasa saboda al'adar kudi yana iya zuwa ya hada ma najasa yana iya zuwa ya hada ma kashi ya zo ya hada ga jikin mutum tutun na haka yake sai Allah ya haramta mai hadawa jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allahu alladhi ya'simu jasadaka min an yaqa alaihi dhubabu alladhi yubashiru an-najasa la yi zaujuka bimra'atin khabisatin sai ya rasulullahi allan da ya tsare jikinka daga kuje ya haushi saboda kuje na hawan najasa ba zai aura maka mace mai muni ba har mai zina allah ba zai maka haka nan ba ya rasulullahi to ga wata riwaya sai da ya ce mashi waya baka ita aure wa aura maka ita ya ce allah subhanahu wa ta'ala ya ce kana tsammanin Allah ya cuce ka ya ci amana ka ya aura maka mazinaciya ya ce ko kusa ce subhanaka haza buhutanun azim sarki ya tabbata gare ka Allah wannan kiran ƙarya ne mabayani wato lokacin da sosai na khadija maza Allah ya zama cikin damuwa ga yara duk 'yan mata gidan su ya'ya su fatima ga nauyin risala ga manyanci ga damuwa ga ta khadija ba wai mata aure kawai ce ba mataimakiya ce waziriya ce sannan tana kariya gare shi saboda ana jin nauyinta ta zo ta rasu kuma baba ne ya rasu wanda ka reno ne da dai wanda ake raga mai danshi to dole maza Allah ya ta damuwa yana cikin bakin ciki sai ga jibril ya zo da kyallan alharini da hoton wata yarinya kyakkyawa jikin shi sai ya ce mishi ga mata mun ɗaura maka aure da ita wurin halara Allah ya ce ka neme ta tana nan kusa gare ka ita ce amaryarka to manzo Allah na zama cikin sahabbai kamar ɗaya daga cikinsu ana wasa da dariya sallallahu alaihi wasallam saboda haiba da kwarjini baka ya taso manzo Allah kai tsaye in bai saka maka huska ba to hasali ma dai duk sahabbai ba mai kallo ne su ido hudu su yi dariya ko murmushi sai abubakar sai umar sai abinda ba a rasa ba in ya shigo kan kowa na ƙasa sallallahu alaihi wasallam kowa na ba an kai yara ake tambaya su abdullahi bin abbas kai da aka yi kaza manzo Allah ya yake ci ai yayi murmushi ai ya bata rai ai yayi kaza yayi kaza yayi kaza to an kawo mashi hoton amarya sai ya rike hoto ne da ka shigo cikin raha sai ce kai ni fa ango ne kaga amarya ta yanzu aka kawo mani kai madalla madalla ce amma ha ba santa ba kai ka santa ya diba ya diba ya ce ba santa ba to a za mu dai gane ta an ce nan ta yi kusa gare ni haka ya ta yi ran na ko shigo ana ta raha amarya ta samu amma ba a santa ba sai abubakar ya shigo su haka yasa ya ce kai abubakar niho ango ne ga matata yanzu aka kawo ta jibril ya kawo ya ce an ɗaura ma aure da ita amma in neme ta ya duba ya duba ya ce ai wannan yakka ce aisha wacce aisha ya ce aisha ta waje na ce kai da allah ce kwarai ku ina zuwa sai ya bashi hoto sai ya tashi da ɗaya je ya kimtsa aisha dama ga ta kyakkyawa aka yi mata kwalliya sai aka samu kwano mai kyawu aka samu dabino mai kyawu aka ruhe aka ce ta yi kai ma manzan Allah salama ki ce ya duba yana yi shi ne ita kuma da shekara ta tara mafi rinjayen riwaya ba bakwai ba tara ta zo da dabino wurin manzan Allah salama ta zo ta ce abubakar ya aiko ni ya ce to madalin ya ce ta ce gashi ya ce ka duba a gani shi ne yana yi ya ɗauko hoto na sallasalama ya debi hoto ya debi mai kawo da bino ya debi hoto ya ga cewa lalle ita a cikin hoton ga ya ce ikice kice shi ne yana yi sai ta ɗauka da bino akan shi ko mai da bino ya kanuhi sallallahu alaihi wasallam to shi a ɗaura auren ta amma zaman lokaci tana karama ya dai yawaita zuwa gidansu saboda su saba amma sai wata ce ya rasulullahi tun da aka rasu ba komai aure ba sai wannan karamar yarinya ga saudatu ta imani da kai tana son addini ta yi hijira mijinta ya rasu an yi kaza an yi kaza ka aure ta mana saboda taimake ka hidimar yaranka ya ce to ki tambaye ta in za ta yi ba komi ta ce ki albishirinki ke amaryar manzan Allah ce sallallahu amma ya ce sai in kin yadda ce a yadda ko so dubu aka yi sadaki aka biya tattare kahin a yi hijira shi ko da aka yi hijira sannan aka kai aisha bayan shekara uku da wannan bushara to shi da sai na umar ka tuna mai cewa waye aura maka aisha ya ce Allah kana tsammanin Allah ya cuce ka ya ci amana ka ya aura maka mazinaci ya rasulullahi ce ko alama ce subhanaka hadha buhtanun azim fada usman sannan manzo Allah ya kira usman sallallahu alaihi wasallama yace usman me ka gani aisha ana cewa kaza kaza gaskiya ne kale yace hadha kadhibun ya rasulullah wannan magana ƙarya ce ya rasulullahi wallahi inna hadha lakadhibun na rance da Allah wannan magana ƙarya ce ودليلي دليلي لا على أن هذا كذب شاوانا كرياتي كون ذلك كون ذلك لا يقع على الأرض مخافة أن يقع عليه أن يقع على محل فيه نجاسة ya ce dalili na shi ne zaman inuwarka ba ta sabka ƙasa manzo Allah ba a ganin inuwa ta sallallahu alaihi wasallam masu sira suna cewa saboda haske ne yarin jaya hasken rana balle wata shi yasa manzo Allah ba a taɓa ganin inuwa ta ƙasa ba sai na Usman ya ce ban da wannan ma ai inuwa in tana bi ƙasa to in ya bi inda adda najasa ai inuwar za ta bi wurin najasa to shi yasa Allah ya hana inuwa ta sauka ƙasa bata sauka ba balle ta gitta inda adda hitsari ko najasa yace to ya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wanda ya kiyaye ba jikinka ba inuwa kama ya hana ta shiga cikin kazanta ko gitta mu kazanta to wanda ya maka wannan to ba zai baka mata mazinaciya ba har abada shi ya hujjata ji don Allah kowa cikinsu ya rance da Allah saboda kare mutuncin matan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to kaji imani da masu imani amma kai ya zama baka ganin alhormat wani cikin iyalin manzan Allah ko yan uwa ne balle har shi kai ne baka ganin mutunci ne ina godiya ina godiya ko manzan Allah sallallahu alaihi Allah bai dauka shi ba ya dauka shi bai da kowa baka da godiya wanda ya kawo maka addini ya sanar da kai Allah ya bin maka shari'a ya kawo maka alkur'ani ya kare mutuncinka ya ɗaukaka ka an yi wannan bai da mutunci ga yadonka inda kai ɗa ne fada aliyan ya kira aliyu na bi ɗalibin ya ce aliyu ya zami da wannan rikici aisha dai gashi kuma allah bai ce komi ba me ka gani kala aliyu aliyu ya ce haza kazibun ya rasulullah wannan kasafi ƙarya ake mata wa dalili ala anna hadha kadhibun dalili na na cewa wannan kasafin ƙarya ne annaka kunta tusalli bina yawman ka zama wata rana kana sallah kana ba mu sallah shine kana sallah tare da mu ka zama wata rana kana ba mu sallah lamma a haramta ko da ka kabbarta harama na za ta ihdana alaika sai ka cire ɗayan takalminka ولما سلمت تكسلم سلا قلت كتي إن جبريل نزل عليك كتي جبريل يسوكو غريكا وأخبرك أن في النعل نجسا cewa akwai najasa a wannan ɗayan takalmin da aka ka cire sai ka cire ya ce to Allahu ladhi ya hafazu na alaka minan najasi wato an ce an najasu da wasali sama gajin ƙarami an najasatu kenan in an ce annaji su da wasali kasa gajin karami ya zamo sifa mai najasa annajis mai najasa annajasu najasa ya ce wanda zai kiyaye takalminka daga najasa an tusalle bihi don kakkai sallah da shi layu zawujuka bimra'atin bagiyin tabbas ba zai aura maka mace mazinaciya ba karuwa kaga kullum ittafaqu ala hadha dukkansu sun gamu akan wannan amma shi Ali ibn Abi Talib zaman shi kane ga mijin Aisha sallallahu alaihi wasallama kuma kaga ai bai shekaru sauran ba sai cewa ya Rasulullahi shin Aisha ga guda nawa ce ba mace bace yan guda ta hana komi gudu komi ya tsaya cik ya Rasulullahi a sake ta mana in an sake ta ta koma gidan ubanta ka aure wata mata ta ce a saka amma ko Aliyu baka raga mani ba ai ba ta ƙara magana da aliyu ko sunan shi ba ta haɗi yana daga sa'ata da an ka samu da an ka ce sha khalifa ta ce ya laita hazihin ɗabaƙat ala hazihi ya laita ne mitu ƙabla haza kuntu nisiyan mansiya don tana wurin umra ne aka kashe na usman aka ba aliyu khalifa aka ce mata aisha an kashe khalifa usman ta ce wa khalifa aka ce aliyu ta ce ina ma dai ka ce sama ta game da ƙasa ina ma dai ka ce na mutu an mance da nika hain ga garana a ce aliyu shi a shugaban musulmi sai sun ka ce to ai abin da ya kamata ki jagoranci sai mu yi tawaye sai a tube shi to ta yadda aka bata wato aka mai aka cewa igiyar ruwa aka sa ta ga igiyar ruwa to ba an zo yaƙi sai da na aliyu ya ganta saman raƙumi kuma muddin tana nan saman raƙumin nan kowa cikin sojojinta yadda a kashe shi kayan a kai gare ta wanda ya zo ya riƙa akalar raƙumin nan sai ce wa ka iya halbe shi bai taɓa raƙumin nan ba wani ya ce ni ina ce halbe man shi ya halbe shi ya faɗi ya mutu wani ya sheko da gudu ya riƙe ya ce halbe man shi an ka halbe shi wani ya sheko da gudu sai ce to in an bai haka duk za mu ƙare su wa zai iya halbe raƙumin bai taɓa ta sama ba wani ya ce ni ina ce halbe man raƙumin an ka halbe raƙumin ya faɗi da sai mutane sun kawace sai ya ce wa zai zuwa ya zo mana da uwanmu shi bai ɗauki abin faɗa ba sai abdurrahman ya ce ainihin muharrama ta ce ce ce taho muna da ita ya zo ya sallama ya sallama ta kitankawa ya ce ke ni wane dan uwanki sai ya kware sai ya miƙa hannu ta ce wane ne zai taɓa matan manzon Allah ya ce ab ni aike muharrama ta ce ni ne hito don Allah ya jawo ta radiyallahu ta'ala anhu aka zo tana ta faɗa tana ta faɗa aliyu bai tanka ba kuma ya hana kowa ya tanka mata da ta gama haɗa ta yi shiru ya ce aisha dukanmu ‘ya'yanki ne dukanmu ‘ya'yanki ne har abubakar ɗanki ne a matsayinki na matan maza Allah sulasulama duk abin da ya same mu na mugu abu ya same ki haka nan ki yi haƙuri wannan wasu ne suka yi amfani da ke don cimma gurinsu ki yi haƙuri ta kuma ta riga ta huce nutsuwa ta dawo mata bata dai ba shi haƙuri ba amma aka kai ta masauki da hankali ya kwanta aka yi mata kyauta ta ƙasaita aka ce ɗan uwanta ya kai ta madina to kaga shi abin da ya matsayi ne na ɗan uwa ya ce a sake ta a huta mana wa yawma min al-ayyam wata rana da a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al-muhajirin wal ansar ya tara muhajirai da al'ansa saboda dai wutar taƙi mutuwa don waɗancan su uku sun ce ya rasulullahi a kira barira barira ita ce khadima bai wace asha ta sai ta yanta ka tambaye ta ta ga wani abu wanda za a yi shakka ga aisha an ka kira barira ka ga manzo Allah hadda baiwa kuyanga yana shawara da ita to amma mu matanmu ma ba su ishe mu shawara ba haƙuwayen mun ɗauke su mahaukata ba haka ba ne ba kowace mace an mahaukacewa ba duk da cewa mahaukata sun yawa cikinsu amma haukar ba ta makura ba ce ya ce ke barira mai kika ce game da aisha ta ce ya rasulallah aisha ba ta da abun da za a zarge ta gare shi in ma tana da laihi laihinta guda ne ƙurciya ta yi mata yawa sai ta shanya muna gari ta kwanta ta bacci akwai ta canja gari to bai ishe mu ba ya kallahinta kenan to shine dai daga bada abin ya baci sai ya kira muhajirai da al'ansar saboda shi dan ubayyu duk da wannan tsalkakewa da an kai yana nuhin ba zai bari maganar ta mutu ba da shi da abokai ne munafikai da haka maza Allah ya tara sahabbai muhajirin wal ansar yace man ya'dhuruni fi qaumin yataqawwaluna fi ahli ma la a'lamu fi ahli jama'a waka karɓa hanzari na wato waka yi mani magani shine mani ya ne wa zai mani magani ga mutanen da suke ta kiran ƙarya cikin iyalina suna kiran ƙarya abin da ban san shi ba ga iyalina na ƙarya fashaka maza Allah ya kai kuka min abdullahi ibn ubay ibn salul ga shugaban munafikan duniya faqa mas'adun mu'azin sai sa'adun mu'azin ya miƙe faƙala ya ce murna ya rasulallahi bi amurka ya rasulallahi mu umarninka muka jira kowane ne gaya mana shi yanzu mu kashe shi in ka ce mu kashe shi ya rasulallahi manzo Allah ka ba mu umarni cikin wannan da ya hitine ka cikin iyalinka in kana rajul min al-ausi in cikin mu ne ausu ta'muru nabi nadribu unuqahu ka faɗa mana shi kawai ka ce mu sare shi yanzu kana ganin kai ne ƙasa ya rasulullahi wa in kana min ikhwanina min al-khazraj in ko cikin yan uwanmu ne khazraju hayo dai al-ansar amartana fa fa'alna amraka ce mu kashe shi yanzu kana gani ne matacce ya rasulullahi to dama ka san akwai jikakka tsakanin ausu da khazraju zuwa manzon Allah ne ya kashe wannan wuta to shi ko shedan bai barin cin ribar dan abu koya yake gani yake bare ya kokari a wani wuri cikin littafin na shehu ya ce don rikicin duniya da addini asalin shi ɗan cito ne zai faru ɗan kawa ya cito ana iya daɗe ta ko da da hannu shi ko shi ɗan irin ta yake ta cige a cikin duniya da ya same ta sai ya burma kai sai ya ta hurawa ya ta hurawa sai ta kai ba ta ɗunkuwa shehu ya ce a duba asalin rikicin addini ai kashe sai da na usman ne asalin shi kawai shi ko wancan daga marwanu ne ba mu shi mu kashe a'a tun da ka ce baka rubuta kadda ba shi rubuta ya ce ku dai bari in bincika in shi ne ya yi ai za a hukunta a aka ba mu shi ban ba ku tun da ku ka son ku kashe shi kuma ko alƙalai ban ba ku to ka sauka ya ce don me zan sauka asalin hita da kenan to ya ce ko da yaƙin duniya na ɗaya da na biyu asalin abin ɗan cito ne ko da na rikicinmu abin da zai ɗan kaɗan da za a yi haƙuri a kau da kai shi kenan to amma shi ɗan bai bari to kaga wannan magana ai shi sa'adu da yake faɗi duk cikin sahabban nan masu gaskiya ra'ayinsu kenan in manzo Allah ya ce a kashe mutum za su kashe shi ne ba a ce manzo Allah dan me to amma sai wani mutum daga cikin Khazraj sai ya tashi ya ce wa qalu kadhabta la taqdiru in cikin mu ne a ce ka kashe ka kashe shi ƙarya kake yi ga manzo Allah zaune ya yi challenge din Sa'adu kuma ya ce mai ƙarya ya kai sannan ya ce ba ka iyawa kayi kaɗan kaga jahiliya za ta dawo kenan shi ma ya ce kai dai ka ƙarya wallahi ko kai maza Allah ya ce in kashe wallahi ina kashe ka yanzu shi kuma ya taso wani ya taso shi ma wani ya taso sai ga za a kuma haɗin ƙabilanci tsakanin ausu da khazaraj kaga wata hitira bata mutu ba ga wata kuma ta kunno kai fataha samal hayyani hatta hamu an yaktatilu wa rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala minbar sai kabilan nan biyu Aus da Khazraj hada da husuma ta auku tsakanin su har aka kusa fara yaki kun ban mamaki manzo Allah na saman minbari bai ce masu su bari ba dan ba su ji lokacin shi kuma na jiran mi Allah zai ce wa ba'da zalika nazalat hadhihi ayat bayan wannan tashin hankali to sai Allah ya shigo tsakani sai ya sauko da wannan ayoyi aka yanke hukunci ga baki daya to sai sauran su sahabbai ai dole an kasu kashi biyu ba a taruwa duk a zama da ra'ayi guda wasu ba su yadda ba ba su ma ɗauki maganar ba kamar da za mu gani wani ya zo wurin mata ta yi sai ta ce mashi a wani kaji abin da ake tawa man gaban nan ya ce menene aisha wai ashe ta yi zina da safwanu ya ce ke ki ji tsoron Allah a'a wallahi ai haka mutane ta ce ice shi tsaya tsakaninki da Allah ke kina iya zina ta ce wallahi ko zan mutu ce tsakaninki da Allah da ke da Aisha wani wani ga Allah ta ce a tahi ni ga Allah ce to a a za ta yi ɓannar da ke baki kake ko magana ta ce wallahi na tuba ma Allah shi ma ne ya ce to ni dai na san safuwan ibn al-mu'attal ya hini ga Allah haka nika zato to ni dai ban iya zina ko zan mutu naka safuwanu ƙarya ake mishi to haka ake so Allah ya ce mai hana da kun kaje wannan magana ku yi kyakkyawan zato a zukatanku ku ce da Umaru yace subhanaka hadha bautalun azim dan haka mutum iya ji iya barin magana maza Allah ya ce kafa bil mar'i ithman an yuhaddisa bi kulli ma yasma' ya ishi mutum zunubi wanda babu kamata ya zama radiyo hudu ba tambaye ka ba duk abin da ka ji kai sai ka haɗi duk abin da ka ji kai sai ka haɗi to iyaka mugun zato kenan iyaka kuma mugun zunubi kenan wannan shi kasa sai aji magana ta banza ga bakin ka kai mutumin kirki kamar yadda faru ga magajin gari na Sokoto da Shehu Balarabe radiyallahu ta'ala anhu lokacin akwai rija nan bakin zawiya to sai da ya ga shehi sakkwato sai ce malam balarabe an ce kana da rijiyar zamzam gidanka ya ce kuma kun ka kyale na baku kamo da kun ka hukunta ni ba ciranka ya ɗe bai kamata a ji magana ashararanci ga bakinka ba ji shi kuma shehi la ya khafu fillahi law mata la'ib kowa na ya gaya ma gaskiya ya ce bai kamata a ji ashararanci ga bakinka ba in wani ya hudi ba a yadda amma kai in ka hudi sai a ɗauka da gaske ya kamata ka ba irin wannan magana ya ce lalle ko gaskiyarka to shi ne zai kawo misalin sahabbai maza da mata na kwarai wala ma saba da ummu ayuba wa zawjuha bi khabar al-ifki da ummu ayub da mijin suka ji labarin wannan kazafi da aka wa aisha ƙala suka ce haza kadhibun kai wannan ai ƙarya ce qalat ummu ayyub ummu ayyub ta ce dalili ala anna haza kadhibun alli la fa'alu haza dalili na na cewa ƙarya ake ma Aisha saboda ni dinnan ummu ayyuba ba ni yin zina ko zan mutu wa Aisha khairun mini Aisha ko ta hini ga Allah to ya za ta yi abun da ni ba zai mana banna wa qala abu ayyub abu ayyub mijinta shi kuma yace inna dalila ala anna hadha kadhibun kaunuhu ya'lam anna safwan ibn al-mu'attil khairun minhu wa huwa la yaf'alu hadha abu ayyub yace dalili na cewa ƙarya ake yi saboda na san safwanu da ya hini alkhairi ni ko ban yin wannan to da haka shi ma ba zai ba fa idan safwanu la yaf'alu hadha kana ahadul ifki to ga masu kiran ƙarya abdullahi ibn ubay ibn salul shine shugaban munafikai na duniya gabaki daya wa hamnatu bintu jahashin wa misdahun misdahun wanda shine uwa ta talla ana an ka hana ta ce ato ai su ne waɗanda ka yaɗa wannan ƙarya wa hassan to wasu na cewa da hassan ibn sabitin kuma ana cewa ha'an mai bulala haddi to amma nan shehu ya tabbatar da cewa hassanu bai shiga ba amma shi an mai kazahin cewa hadda shi nan za a duba ga sharhi ya yi kasida yana barrantar da kai ne cewa hasanun razanun ma tuzannu bi ribatin wa tasbahu garsa min luhumil gawafili halilatu khairin nasi dinan wa mansiban nabiyil huda wal makrumatil fawadil aqilatu hayy min luwayy ibn galibin kiramil masa'i majduha ghairu za'ili muhadhabatun qad tayyaba Allahu khaymaha wa tahharaha min kulli shay'in wa batili ce fa'in kana mabulligiti anni fa'in kana mabulligiti anni ya ƙultuhu falarafa a sauɗi ilayya anamili bayan ya gama yabo ya ce abinda an ka gaya miki aisha in dai hanna haɗi to Allah ya sa hannuna ya kasa ɗauka bulala daga ƙasa wato Allah ya shanya hannun shi to kaga ya barrantar da kai ne kuma shehu ya ce wa hassanu laisa minhum hassanu bai cikin masu hadisul ifki amma a wasu littafai za a ga sun ce hassanu sabitin na ciki kuma har suka ce an mai bulala haddi to shehu ya ce bai ciki ya ce madaha aisha ya yabi aisha wa ƙala ya ce in kana ma ƙila haƙan fa a halakan yallahu tabaraka ta'ala ya ce abinda an ka ce in har gaskiya ne na yi Allah shi halaka ne tabaraka ta'ala ce Allah ya halaka shi inda gaskiya ne ya yi mata kazai Allah ya halaka shi walakin abdullahi ibn ubay ibn salul wa mista wa hamna bintu jahashin hum alladhina tawallaw kibrahu yace amma abdullahi ibn ubay ibnu salula shugaban munafikai da mistahu da hamnatu bintu jashin su ne wanda yake suka jibinci wannan mugun abu suka donga yadawa abu ya kama kamar wutar daji nan da nan dukkan mutum ta ɗauki zahin cewa ga abun da an kai falamma nazalatil ayatu da ayoyin suka sauka nazalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa aqama alaihim hadda manzo Allah ya sauko ya tsayar masu da haddi duriba abdullahi ibn ubayi mi'atan wa sittina saudan an bugi abdullahi ibn ubayi ibn salul bulala 160 wa kadhalika man ma'ahu haka wanda a tare da shi saboda la'anna man kadaba muhsanatan alaihi jaldu samani wanda ya bambance muhsana tsararra kazafi za a yi mai haddin bulala 80 wayan kana imra'atun nabi sallallahu alaihi wasallama fa yud'afu al-haddu dhifaini idan ko matan manzo Allah ce makasafi sallallahu to za a nunka mai haddin na ai mai shi ribi biyu kaga 80 su biyu 160 man kazafa Aisha wanda da yamma Aisha kazafi shehu yace faqad kafara magana guda ya kafirta duk wanda ya koma cewa Aisha ta yi zina to kafiri ne لأن القرآن سبب القرآن كما سيأتي الآن في الآية كما يديك زي زونان بعد ذلك يا بينا تشيوا الخبيثات للخبيثين miyagun mata kazantacci sun dace ga miyagun maza kazantacci to yin ka ce aisha kazantatta ce to wa mijinta to shi kaka nuhin kaɓata kawai da haka nan kaɓace ta kaɓaci annabi muhammadu sallallahu kuma allah ya ce ta kubuta kai ka ce bata kubuta ba ka karyata ayar ƙur'ani ka zamo kafiri in kana da habithatan فهذا يمس جانب النبي صلى الله عليه وسلم yace ta zama mai muni kazamtatta to wannan ya shahi janibin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace bal hiya tayyibatu yace wa tayyiba wa tayyibatu li tayyibin kaga shi manzon Allah tayyibun mai tsarki ne ita kuma mai tsarki ce dama yace tayyiba li tayyibin fa la hadha akan wannan magana qazfuha yin ba Aisha qazafi laisa bi kabiratin faqat inma huwa kufr ce ba wai zunubi bane mai girma kafirci ne to jama'a a duba yadda wasu suka mai da zagin Aisha sana'a zagin Aisha da Hafsa a zagi Abubakar a zagi Umar a zagi Usman da sunan wai kariya ga addini wani addini ina addinin da yake addini ba Abubakar ba Umar ba Usman ba Aisha ba Hafsa wani irin addini ne wannan sai a kula abin ya zamo yayi kuma masu wannan ra'ayi suna yawan shiga cikin ahali musamman in ana maulidai suna shiga ciki kuma taqiyatan ne muna kira ga ƴan uwa masu wannan ra'ayi a sake dubawa don Allah mutum ya aiki da ilimi ne da hankali ne ya aiki da ilimi ne da hankali ne ya gane cewa ba ɗabi'a bace mai kyau zagin Aisha da Abubakar ce kazafin nan ba kazafi bane kafirci ne لأن من قذفها saboda wanda ya ma'aisha kazafi kazafa janibal mustafa sallallahu alaihi wasallam ya ba manzo Allah kazafi wanda ya manzo Allah kazafi ya kafirta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsibuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba min al-ism والذي تولي كبره منهم له عذاب عظيم الله ya dawo yana magana da muminai yace innal ladina ja'u bil ibki waɗanda suka zo da mugunya ƙaryan nan ga Aisha usbatun minkum jama'a ce wa cikin ku ku muminai ba wai kafire bane a ku dai wa ku wa ku ne Abdullahi ibn Ubay wa misdahu wa Hamnatu bintu Jashi la tasibu ayyuhal mu'minuna gairul usbati mu'minan da ba waɗannan ba kan ku zace shi sharran lakum sharri ne gare ku bal bal huwa khairul lakum alkhairi ne gare ku ya jurukum Allahu bihi Allah zai ba ku ladat shiga damuwa wa yudahhir wa yudahhiru bara wa yuzhiru bara'ata Aisha kuma zai bayyana da kubuta Aisha ita ma za ta ƙara girma tun daga ayoyi nan Allah na kubutar da ita yana yabanta amma su ko likullin ri'in minhum kowane ɗaya daga cikinsu alaihi maktasabin isim laihin zunubin da ya makai ne tsururi ya tabbata ga rafi zalika cikin wannan wallazi tawalla kibrahu minhum cikinsu wanda ya jibinci mafi girman wannan kazafi shine dan ubayyu da waɗannan mutane lahu azabun azimun azaba mai girma ta tabbata gare huwa naru fil akhirah ma'ana Allah ba zai gafarta mishi ba sai a sashi wuta laula idh sami'tumuhu zanna lil mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira wa qalu hadha ifkum mubin laula idh sami'tumuhu nan Allah zai ma musulmi gyara da uwan mutum ce an kai mu wannan kazafi ba za ka sa ana hira ba kanta wani ya zo ya samu uwarka ya mata kazafin ta zina ba magana bace ta a zauna ana hira shine Allah zai musulmi hada cewa laula idza samitumuhu me hana sanda kun kaji wannan magana zanna lil mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan mu'mine maza da mata su yi zato na alkhairi ga kawunansu ka kaddara uwarka ce kuma uwarka ce wa azwaju ummahatu Allah ya ce matan annabi uwayenku ne dan me za a zo ana magana uwarka ana mata kazahin zina haka tsaya kana dariya ana hira da kai dan baka san ciwon kanka ba kamar haka Allah yake ce musulmi ce mai hana sanda kun ka ji wannan magana ku yi kyakkyawan zato na alkhairi a zukatanku halla fa'altum kama fa'ala ummu ayyub mai hana ku yi kama abin da ummu ayyuba ta yi wa abu ayyub da uba ayyub zannu biya musu khairan sun yi zaton alkhairi ga kawunansu wa alimu anna aisha khairun minhum suka san cewa aisha ta hi su ga Allah bi haisu annahum la yatajarrauna ala hadha cewa su sun tabbata ba za su yi karhin zuciya su yi wannan aiki ba fa min babi aula aisha to balle aisha su ba su yi ba to balle ita wa ƙalu su ce haza ifkun mubin wannan kiran ƙarya ne mabayani in irin sai na umar ya ce laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada fa idh lam yatu bi shuhada'i fa ulaika inda allahi humul kadhibun laula ja'u alaihi bi arba'ati shuhada Allah ya ce ai na gaya muku hukuncin tabbatar da shaidar zina to su da sun kace ta yi zina da safawanu mai hana su kawo shaidu guda hudu ta kaddamar hukum fil kazafi an da man kazafa mura'atan alaihi an ya ce bi arba'ati shuhada halla ato bi arba'ati shuhada ai ya gabata shaidu wanda ya kasafe zina zai kawo shaidu hudu su su kawo shaidu hudu mai hana su kawo su wala wahid ko guda ba su iya kawowa inna mabtakarahu abdullahi ibn ubay faqat wanda kiran ƙarya abdullahi bin ubay kawai shi ya kirkire shi kun san da suka ce ku duba ban suwa ne a can tahe shin aisha ce da safawanu ai an kwan daji ba an yi abun gare ko wajji gare shi ya ji kuma ka san su munafikai za su fara magana kamar ba da gaske suka yi ba kai ma za ka cika da ce to gare ka da an ka jiya tun da ya ɗauko magana ya yi burki kai ka cika za ka dan gare ka an ka ji kuma shi abin da ya kaduyi kenan wa aisha ita aisha to abinda shehu zai muna bayani to mi a hukuncin keɓewarta da safuwanu duk da an san cewa daji aka baro ta tana wurin neman abun wuyanta shi kuma safuwanu dama al'ada ta ya tsaya baya don ɗauko kayan da an kamanta da kuma in makiya sun zo ya gauga zo ya waɗi to kaga dole ce liddarurati ahkam dole na ta hukunci to banda ma wannan ita ai uwa ta ce tunna uwan mumine ce shi mumi da haka ai uwa ce muharrama ta ce to dan ka kibe da muharramaka ai baka yi laihi ga shari'a ba shi da shi zai tuna muna wa aisha aisha muharramur rijal jami'an muharrama ce ga dukkan maza ta'lamuna anna kullu zawjatin nabi ummahatul mu'minin ci abin sanin ku ne duk matan annabi uwaye ne ga mu'minai walakin aisha khususan laha mazidun fi hadha amma ita aisha keɓance tana da ƙari cikin zaman ta uwa ga muminai to ta rana maza la ɗauko ibrahim salam yana mishi tawai to ibrahim ya yi kama da manzan allah sallasama kamar kwabo da ɗari duk da ya raba san kwabo da ɗari ba wato wanga babba wanga ƙarami amma duk ɗaya suke to ya nemi shi wasa ɗakin aisha aisha ba ta taɓa haihuwa ba duk da wasu na cawai ta yi ɓari can ga mutum da suke faɗi amma dai ba ta taɓa haihuwa ba da manzan Allah sallallahu sai ce Aisha ta ce ce yaron na ana ta cewa yayi kama da ni yayi kama da ni ko sai ta ƙara diba ta diba ta ce ai ko alama bai kama da kai ba ai duk wanda ya ce ko yi kama bai san kama ba kishi ne ya taso sai can ta hoshe da kuka lahiya ta ce ya rasulullahi daidai ka gaban haihu ba shine zaka ɗauko ɗan kishiya ta ka zo wai haddace mai indi ba yayi kama da kai sai ta hoshe da kuka da gaske wanda Allah ya ce ah ita guda gari take ko ummul mu'minina duk mu'mini danki ne ke da da duk duniya da lahira haka batun dan dan da guda sai ta bushe da dariya to ya ana so a jata sai a zo a ce ya Aisha ta ce kai ba uwarka nike ba ba ka da ikon kiran suna ya ummal mumini na ce na'am na'am to tun na haka ne kaga dan ta kebe da ɗanta to mi anna tuhumarta sannan ko maza Allah ya ce ku riƙi kashi biyu cikin addinin ku daga wannan jai yarinya Allah ya bata kwakwalwa kusan duk wani da ya kasida ta larabci cikin jahiliya Aisha ta haddace kasidan nan komi yawanta sannan ga kaihin fahimta shi da maza Allah ya ce Allah ya kawo ta zamo burgami na rabi ko sulsanin addini ya ce duk abin da ya rikice ku je ku ansa bayan rasu manzo Allah su islama da yawa aka yi rikici masallaci na wani hukunci sai a tada wani ya ce te ka tambayi Aisha ka ce ga rigimar da ake mi a gaskiya Allah ta ce a maza kuna da mantuwa kun mance nan manzo Allah ya ce kaza kun mance manzo Allah kaza to tunda manzo Allah ya ce khuzu nisfa dinikum ko su da sai dinikum ku karbi rabin addini ko ɗaya bisa uku kenan ya yadda a keɓance da ita tunda malami dole a keɓance da shi don a shi ilimi to da haka don wani ya keɓance da aisha kowane ne ba abun tuhuma ba ne maza Allah ne ya ba da dama ya ba ta ya ba ka dama ka ta wurin uwarka malama ta koya ma karatu alhamdulillahi gobe insha Allah za mu kai ƙarshe sha'in ran ba ya kai alhamdulillahi malam ibrahim jada dan dan malam muhammadu jada wanda muka ce aiki ne yana da wuya shine biya biyayya cikakka da ikhlasi cinaja da kusa hidima a kafa ku a bakku in ji ɗalibi to shine mala ibrahim ya ba da hadiyar naira dubu biyar ce yana roƙon ya alhaji ja da mahaifin shi addu'a allah ya gafarta mishi haka da alhaji aminu kurfi da alhaji hadi shehu mai taya sun ba da dubu sittin a sayi gas kuma an ba da shinkafa buhu 20 ƙanana daga hajiya matu umaru shinkafi ta hannun bashiru kabiru ahmad ita hajiya matu umar tana cikin sadiƙan imamu hassan sisi almajira ta yi ce kuma mai gaskiyar gasken gaske muna fata allah ya bata minista ta mata albarka manzo allah ko ta wani abu wanda ya wannan amfani za a ga amfanin riƙon ahali mata da irin ƙwarewarsu a ilimin zamani da addini in fadima ta samu matsayin minista Allah ya ba ta albarka annabi sallallahu alaihi wasallam
kahin mai addu'a za mu sanar da ku yan uwa mahalarta wannan zama namu na tafsiri da waɗanda kuma ba samu zuwa ba muna sanar da ku gobe 27 ga wannan watan na ramadan za a aje wannan tafsiri kamar yadda aka saba saboda haka wanda ya zo ya faɗa mu wanda bai zo ba gobe za a sauka insha Allah muna roƙon Allah tabaraka ta'ala Allah karɓan muna wannan aiki na mu ya amfane mu baki ɗaya kuma ya maimaita muna sai mu ce alhamdulillah Allah sauke muna abin da ya tsananta Allah biya mana bukatunmu na duniya da zakara Allah ya ba mu albarkar Qur'ani da watan Ramadan Allah ya sanya waɗanda yake yantawa cikinsa domin albarkar manzon Allah da shehu Fatiha da salatul Fatiha bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح فاتح لما أغلق ولا خاتم لما سبق ناصر الحق بالحق ولا هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداده العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صباح الخير وإلى الفكهان